rukunin imani na biyu al'imanu an tumina billahi wa mala'ikatihi ko muna cikin imani da mala'iku jiya mun ji cewa mala'iku halittu ne da Allah ya halitta da haske eh? to wa kaifa nominu bil mala'ikaci yaya muke yin imani da mala'iku yace numinu muna yin imani bi annahum cewa su mala'iku alamun kullum karkumanci lam ɗin nan fataha a gare ta alam alamun gaibiyun cewa su halittu ne alam huwa kullum masu wallah shi ne alam rabbul alamina kaga bi fatahin lami in ka samu lamun kasara alimun ya zama malami to muna, muna imani bi annahum cewa su mala'iku alamun halittu ne gaibiyun waɗanda a ɓoyayyu la yi shahaduna ba a ganinsu ba a ganin mala'iku cikin siffarsu ta mala'iku sai dai in sun canza kama suna iya fitowa siffar wanda ka sani suna iya fitowa siffar komi amma dai siffarsu ta haƙiƙani ba a ganinsu wa ƙadi shahaduna amma kuma wasu lokuta ana ganinsu yaya ake ganinsu in sun canza kama kamar yadda jibrilu da yawa yake canza kama ya fito siffar wani sahabi da hiyatul kalbi ya zo inda annabi ka aisha ta azda hiyatul kalbi na sai ya wuce ce jibrilu ne ai innamal aslu abinda dai asali annahum cewa su mala'iku alamun gaibiyun halittu ne boyayyu makhluquna min nurin waɗanda anka halitta ne daga haske kaga su mala'iku an halicce su daga haske aljannu an halicce su daga wuta muku an halicce mu daga laka kowa da nau'in halittarsa mukallafuna waɗanda an ka kallafa ma ne bi ma kallafahumullahu bi da abinda Allah ya kallafa musu shi min al-ibadati na ibadodi yadda an kallafa mana ibadodi haka su ma kowannen su jiya mun ji ayyukan wasu ko to to kowannen su da abinda an kallafa mai na ibada wahum kuma su mala'iku khadi'una lillahi masu kankan da kai ne ga Allah ta'ala madaukakin sarki a tammal khudu'i mafi cikar kankan da kai ba irin mu bane masu muna bara muna karuwa a'a su 100% killing shi yasa Allah ya ce musu la ya'suna Allah ba su saba ma Allah ma amaran ga duk abin da ya umarce su wa yaf'aluna suna aikata ma yumaruna amma mu kaga muna saba ma Allah sannan umarce mu kuma mu ki to su ba su haka nan amma kuma duk da haka mun hisu ga wurin Allah don ka san rigafa da ba shi ne samun sarki ba kazalika kamar hakan ga nominu muna yin imani bi asma'i da sunayen ma'alimna asma'an waɗanda mun kasan sunayensu cikin mala'iku akwai waɗanda an haɗa mana sunayensu to muna imani da kamar jibrilu kamar mika'il kamar israfil kamar malik qalu ya maliku liqad alaina rabbuka qala innakum makithuna kaga malik mai tsaron wuta kamar malakul mauti qul inna ma yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum kaga wa'annan duk an hada mana sunayen su mun sani to muna yin imani da sunayen waɗanda mun kasan sunayen su wa nu'minu kun muna yin imani bi wadha'ifa da ayyuka je mun ji wazifa ko aiki muna yin imani da ayyuka eh man alimna waɗanda mun ka sani biwa za'ihim da ayyukansu jiya an lissafa mana me aikin jibrilu kawo wahayi me aikin israfilu busa ƙaho me aikin mika'ilu ruwan sama da tsirrai madalla kowannensu mala'ikin mutuwa kuma aikin sai kowa ya san shi to haka dai akwai wasu waɗanda ba su da aiki illa yawo rariya rariya suna dibin masu zikiri su zanna a yi zikiri tare shi iyaka aikinsu annan wasu kuma suna can wasu na tsaye suna tasbihi ga Allah wasu sun yi ruku'i wasu sun yi sujuda shi ya aikin haka ko wadami wasu kuma dauke da al'arshi suke haka wasu kuma suna nan tare da mu suna rubuta ayyukan mu wasu kuma kariya an kace su ba mu su tsare mu ina fata kun fahimta haka dai kowa da irin aiki ne to muna imani da ayyukan waɗanda mun ka san ayyukan su wajibu alaina kuma wajibi ne akan mu an numina bi zalika mu imani da wannan alama ullimna akan abin da an ka karantar da mu ba mu za mu kirkirwa sai abin da muke da shaida ta da wurin Allah ko daga annabi shi yasa kaga tunda azra'ilu bai tabbata daga Allah ko ba daidai ne ake rama mala'ikin mutuwa azra'ilu ba hadisin da yazo da azra'ilu bai tabbata ba wahum su mala'iku a jisadun jikunkuna ne suna da jiki don wasu cewa an halicce su daga haske sai sun ka ɗauka ba su da jiki kamar ruhi ne kawai a suna da jiki min nuna suna da jiki bi dalilin ƙauli ta'ala saboda dalilin faɗar Allah cikin ƙur'ani ya ce ja'ilil mala'ikacin rusulan Allah shi ne wanda ya sanya mala'iku zan manzanni uli ajnihatin ma'abuta fikafikai fiffike ga mi yake ga jiki don haka suna jiki har da fikafikai uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'a wa yazidu fil khalqi ma yasha'u wasu fikafikai biyu wasu uku wasu hudu to annabi ya ce ya ga mala'ika jibril da kai yake 600 manya kenan war annabi sallallahu alaihi wasallam jibril annabi ya ga jibril ala surati akan sura tai allati khuliq alaiha wanda an ka halicce shi akan ta lahu 600 janahin yana da fifike 600 wanda ya yi kasar da ufuqa ya ya ma hisasannin sama duka wanda ya yi manya kenan khilafan liman qala sabanin wanda yace innahum arwahun a su mala'iku ruhi ne kawai ba ruhi bane gangar jiki ne suna da jiki irin nasu idza qala qa'ilun in wani mai magana yayi tambaya ce halahum uqulun to suna da hankali naqulu za mu ce halaka aqalu kai kana da hankali ma yasalu an hadha ba mai wannan tambayar yayi tambaya mala'iku na da hankali ko ba su da illa rajulun majnun sai mahaukaci mutumin da Allah ya sa manzon Allah haka ce mai da wanda bai da hankali aka sa manzanci aka sa ka taba ganin an sa mahaukaci aiki eh ina yake faƙad ƙalallahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce la ya asunallah su mala'iku ba su saba ma Allah ma amaron ga abin da ya umarce su wanda bai da hankali aka ba umarni kuma hayya bi umarni kuma har ba mai a ce bai taɓa saba ba ko sau guda aikin mai hankali ne ko mara hankali wa yaf'aluna suna aikata ma yumaru da abin da an ka umarce su kawai fahal yuthna alaihim yana yiwa a yabe su haza sana irin wannan yabo walle su lahun hukulun alali ba su da hankali wani wuri Allah ya ce game da mala'iku ya ce yusabbihu na laila wan nahar suna tasbihi dare da rana la yafturun ba su yankewa su ba irin mu bane mu tsaya a yi hirar siyasa wata rana a yi chatin da waya da sauransu a su iya 24 hours iyaka aikin da suka kenan tasbihi mara hankali ka tasbihi ana kula yanzu za mu ce ha'ula ilai salama kula waɗannan ba su da hankali ya ta miruna bi amrillah kuma suna biye umarnin Allah wa yaf'aluna suna aikata ma amarallah bi duk abin da Allah ya umarni da shi wa yuballiguna alwahyi kuma suna kawo wahayi wa naqulu mu ce laysa lahum uqulun ba su da hankali a haqqu man yusuf bi adam al mafi cancanta wanda ya kamata a siffanta da rashin hankali man qala shine wanda yace innahu la uqul lahum ba su da hankali shi ya kamata a siffanta da da hauka shi a babban mahaukaci to kun ji abin da ya sha mala'iku ko mu yi imani da cewa akwai su mu yi imani da suna da ayyuka suna ga sunan da shi an ka nema gare mu a gwada maka zuwan nan ba aikinka ba ne to sai rukunin imani na uku al'imanu an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi da kuma littafan Allah ai kutuballahi littafan Allah allati anzalaha ma ar-rusul waɗanda ya saukar da su tare da manzannin Allah li kulli rasulin kitabun kowane manzo da Allah ya aiko yana da littafi shine bambancin manzo da annabi da abin da ake cewa annabi shine wanda Allah ya aiko da annabta ba a umarce shi ya idan makowa ba manzo kuma wanda an ka umarce shi wannan fassara ba ta yi ba ai ba annabi ba ko ordinary mallami Allah bai yadda ya san wani abu ya boye bai faɗa musu ba ya haka Allah zai kama shi da kitmanul ilmi balle ba annabi a ce wai shi dai ba a umarce shi ya faɗa muku ba bambanci tsakanin annabi da manzo shine manzo wanda an ka ba shari'a ga littafi ga shari'a annabi kuma ba a bashi shari'a ba shari'a wani manzo na gabani ne yake bisa gare ta ba a bashi nashi littafi ba a ba ta shari'a ba ina fatar kun fahimta to yace wali kulli rasulin kitabun duk wani manzo da Allah ya aiko yana da littafi qala Allah ta'ala Allah yace laqad arsalna rusulana bil bayyinati haqiqa mun aiko manzannin mu da hujjoji bayyanannu wa anzalna ma'ahumul kitab kuma mun saukar da littafai kaga alkitab duk da yake ga zahiri ya zo mufradi amma duk wanda ya san larabci ya san yana da ma'anar jami'i me zai sa a fassara shi jami'i saboda almadalla ta mece ce ta jinsi ce aljinsiya tana da ma'anar jam'i shi yasa ma fi samawati wal ardi kaga ardi nan ba mufradadi bace jam'i ce ita ma saboda ta jinsi ce don haka aljinsiya tana da ma'anar jam'i yace haƙiƙa mun aiko manzanninmu da hujjoji bayyanannu wa anzalna ma'ahumul kitaba kun mun saukar da littafai ba littafi guda an ka saukar musu ba ko littafi guda an ka ba su mun saukar da littafai tare da su wal mizani da kuma sikeli sikeli na na ya adalci wa hadha yadullu wannan yana nuna ala anna kullu rasulin cewa kowane manzo ma'ahu kitabun akwai littafi tare da shi lakin sai dai la na arifa kullal kudu ba mu san duk littafan ba bal na arifa minha waɗanda kawai mun ka sani da cikin littafan suhufu ibrahima don Allah ya ba mu inna hadha la fi suhufil ula suhufu ibrahima wa musa wannan qur'ani yana daga cikin littafan farko inna hadha la fi suhufil ula yana cikin abin da an ka aiko cikin littafan farko waɗanne littafai suhufi ibrahim littafan da anka ba ibrahim wa musa da kuma musa ashe Allah ya ba ibrahim suhuf Allah ya ba musa suhuf to sai anka ya sabani shin suhufin da Allah ya ba musa ita ce attaura koko daban wasu sun ce eh attaura ake ne wasu sun ce a'a attaura daban suhufin da anka ba shi daban muna tare to daga cikin waɗanda mun ka sani suhufi ibrahim wa musa sannan akwai attaura wal injila akwai linjila akwai zabura ta dawuda sannan akwai ƙura'ani sittatu in kun tara littafi shidda kenan sufi ibrahima ɗaya sufi musa biyu attaura uku linjila hudu zabura biyar ƙura'ani shidda waɗannan littafai shidda su allah ya ba mu labarin suna cikin ƙura'ani la'anna sufa musa domin takaddun nan da allah ya ce an ba musa ba a domin ya ƙulu wanda da ciki wasu malamai suna cewa hiyar taura ce su ne attaura wa ba da mai kulo su malamai na cewa hiya gairu a ba a taura bace su hufin daban a taura daban don daban daban an ka ambace su fa in ka nace taura to in su hufin sun kasance a taura ne fa hiya khamsa kaga littafan da mun ka sani wanda Allah ya faɗa mana sunayen sun koma biyar wa in ka nan gairu in kuma su hufin da Allah ya ba Musa ba a taura bace fa hiya sittatun kaga shidda kenan walakin ma zalika sai dai tare da haka nahnu nu'minu mu muna yin imani bi kulli kitabin bi kulli kitabin da kowane littafi anzalahu Allahu ala rusuli da Allah ya saukar da shi akan manzanni wa illam na wa illam na alam bi koda ba musal littafin ba nu'minu bihi muna yin imani da shi ijmalan dun kule duk littafan da Allah ya aiko da waɗanda mun san suna da waɗanda ban ma sani ba duk mun yi imani da su amma za mu yi aiki da su a imani kawai an ka nema gare mu kamar yadda manzannin su ma ba a ce mu bi su ba imani da su ɗaya an ka ce mu yi wanda abin biya yanzu manzon Allah da Qur'anin da ya zo da shi to al-imanu an tumina billahi wa mala'ikati wa kutubihi sai rukuni na hudu wa rusulihi manzanni ai rusulullahi manzannin Allah wa humul ladhina awhallahu ilaihim su wane ne manzanni su ne waɗanda Allah ya wahayi zuwa gare su bishira'i da shari'o'i an ka bashi shari'a tashi ta kainai bai dogara ga shari'a wani wanda ya gabace shi ba wa amaran kuma Allah ya umurce su bi tabligha da yadda shari'at wa awwaluhum farko da cikin manzannin da Allah ya turo nuhun shine annabi nuhu alaihi salam wa akhirum na ƙarshen su muhammadun sallallahu alaihi wasallama shine annabi muhammadu sallallahu waɗannan su ne manzanni to waɗanda na zo kahin Nuhu ha ashe ya nuna ba manzanni ba ne annabawa ne kamar annabi Adamu annabi ne ba manzo ba ne don me da an ka ce annabi ne domin ba a bashi shari'a nuna ba a bashi shari'a da littafi ba wa dalilu ala anna awwalahum nun dalilin da ke da ke nuna cewa farkon manzanni annabi Nuhu qauluhu ta'ala fadar Allah madaukakin sarki da yace inna awhayna ilayka lalle mu mun kai wahayi zuwa gare ka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama kama auhayna ila nuhin kama yadda mun kai wahayi zuwa ga nuhu wan nabiyina min ba'di da annabawan da nazo baya nai ashe kenan annabawan da nazo gabani nai ba ai musu wahayi ba ko kuma ba a aiko su da manzanci ba ya'ani wahayan wahayan wahayi ka iha ina ila nuhin mu mun kai wahayi zuwa gare kamar wahayin da mun kai zuwa ga nuhu wan nabiyina min ba'di da annabawan da nazo baya nai wa huwa wahayin risala wannan wahayi ne na manzanci wa qawluhu fadar Allah kuma cikin wata aya da yace wala qad arsalna nuhan haqiqa mun aiko nuhu wa Ibrahim da Ibrahim wa ja'alna mun ka sanya annubuwa annabci wal kitaba da littafai fi zuriyati fi zuriyati ma cikin zuri'arsu kaga shi ya nuna wa'annan gabacin Nuhu ba su da littafai wa qauluhu fada ta da yace fi zuriyatihi ma ai zuriyati Nuhu wa Ibrahim cikin zuri'an Nuhu da Ibrahim mun ka sanya annabci da littafai wallazi qabla nuhu don haka wanda ya zo gabanin nuhu la yakunu min zuriyati bai cikin zuri'arsa wa kadhalika qawluhu ta'ala hakan ga kun fadar Allah cikin wata aya da yace wa qauma nuhin min qablu da mutanen nuhu gabanin gabanin waɗanga da anka ambata innahum kanu qauman fasiqin sun zan mutane fasikai kahirai kenan wa qanna qulu muna cewa inna qawlahu min qablu yadullu ala ma sabaqa yana nuni akan abin da ya gabata idan to in haka ne min alqur'ani daga qur'ani salasatu adillatin akwai daluluwa uku ta dullu da ke nuni ala anna nuhan akan cewa annabi nuhu awwalar rusul shine farkon manzanni wa min sunna haka daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ma sabata akwai abin da ya tabbata fi hadithin shafa'a cikin hadisin ceto shafa'atul kubra inda mutane za su ta inda wanga annabi yace ban isa ba ku ta inda wani anna ahlal mawqifi cikin hadisin shafa'a annabi yace mutanen matsayin nan ta alkiyama yaquluna li nuhin za su ce ma annabi nuhu sai an ka fara da shi anta awwala rasulan in sun ka zo inda annabi nuhu kai ne manzon farkon da Allah arsalahu Allah da Allah ya ko ila ahlil ardi wa hada sirrin kaga wannan karare yake cewa annabi nuhu shine na farko kuma hadisin muttafaqun alaihi ne amma Adam alaihi salatu wassalam to amma Adam da ya zo gabanin Nuhu fa huwa nabiyyun annabi ne walaysa bi rasulin ba manzo bane wa amma Idris to Idris shi kuma fa dhahaba kathirun min al-mu'arriqin da yawan malaman tarihi aw aktharuhum koko mafi yawan su wa ba'dul mufassirin aidan da wasu masu tafsiri malaman tafsiri sun tafi ila annahu qabla nun cewa Idris ya zo gabanin Nuhu wa annahu min ajdadi kuma Idris wa yana cikin kakannin Nuhu lakin na haza ƙaunin da ifin jiddan sai dai wannan magana ce mai rauni ƙwarai wal ƙur'anu ƙur'ani wa sunna da sunna ta ruddu suna raddin wannan magana wasawabu abinda asawaba ma zakarna abinda mun ka ambata cewa nabi nuhu shine farkon manzanni to idrisu ma manzo ne tunda Allah ya amce cikin jerin gwanon manzannin da ya aiko to kaga ashe ya nuna ba gabanin nuhu ya zo bayan nuhu kenan zai wa akhiruhum na ƙarshe daga cikin manzanni Muhammadun alaihi salatu wassalam shine annabi mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama li qaulihi ta'ala domin fadar Allah da yace ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi sai dai Muhammadu manzon Allah ne wa khataman nabiyina ci ka muke annabawa ba a cewa wa khataman mursalina ba don in ya zan ci ka muke manzanni to ya nuna kenan ana iya samun annabi bayanai to maimakon Allah ya ce cikamakin manzo sai ya ce cikamakin annaba in ya za ba annabawa ma annabi ya rufe kofa kaga manzanni min babu aula don kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi an manzo ba walam yaqul bai ce wa khatamul mursalina ba cikamakin manzo li annahu idza khatama nubuwa in annabi ya zan cikamakin annabawa to khatamar risala ya zan ya zanci kamakin manzanni min babu aula ya fi cancanta fa in kulta in kacce isa alaihi salatu wassalam annabi isa yanzu da fi akhir zaman to an ce zai dawo karshen zamani wa huwa rasulun kuma manzo ne to ya za a yi kuma kace annabi shi a ci kamakin shi an na karshe ai an ce annabi isa zai zo fa mal jawab me ya amsa naqulu sai mu ce huwa yanzu bi shari'atin huwa la yanzu bi shari'atin jadida to ai in ya sauko ba da wata shari'a sabuwa zai zowa ba wa inna ma yahkum bi shari'atin nabi sallallahu alaihi wasallam zai hukunci ne da shari'a annabi fa idza qala qa'ilun to in wani mai magana yace min al muttafiqi alai yana cikin abin da malamai sun kai ittifaqi akan sa anna khaira hadhihi al umma cewa mafi alkhairin wannan al umma ba'da nabiya bayan annabinta abubakar shine sayyidina abubakar wa isa shi kuma isa yahkum bi shari'atin nabi zai hukunci ne da shari'a annabi in ya sauko faya kuna min adwa'i don haka sai ya zan cikin mabiya manzon Allah fa kaifa yasihu qauluna to yaya zancin mu zai inganta inda mun ka ce inna khaira hadhihi al-umma mafi mafi alkhairin wannan al'umma ba da nabiyya bayan annabin ta Abubakar kaga ya nuna annabi Isa kenan tun da shari'a annabi zai zai kenan ɗaya ne daga cikin al'umma annabi to kaga kenan ba abutun da abubakar kuma mun san bai yi darajar isa ba fal jawabu amsa ahadu thalathati wujuhin daya daga cikin huskoki uku awwaluha na farko anna isa alayhi salatu wassalam annabi isa amincin Allah ya tabbata gare shi rasulun mustaqillun manzo ne mai cin gashin kansa min ulul azmi yana cikin ulul azmi min ar-rusul manya manya daga cikin manzanni wala yakhatur bil bali baya ko faɗowa ga tunani al-muqaranatu bainahu wa bainal wahida hadawa muqarana tsakani ne tsakani ne da wani min hadhihi al-umma da cikin wannan al'umma bai ko kamata ya haɗo ga tunanin wani hada su ba fa kaifa bil mufadala to ya ko hada su bai kamata kai da wani dan dan al'umma gaba to yaya da hihi ta wani dan al'umma ga akai ne wa ala hadha to akan haka yasqutu hadha al-iradu wannan gangaro wannan magana yana faduwa min asali tun daga asali ne la'annahu min at-tanaddu domin irin wannan tambayar tana daga cikin zurfafawa wadda annabi ya hane mu wa qad halakal mutanaddiuna ma hu zurfafawa kuma annabi ya ce sun halaka kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam yadda annabi ya ce cikin hadisi sahihi athani amsa ta biyu an naqula mu ce huwa khairul umma abubakar shi zai zamowa mafificin al'ummar manzon Allah illa Isa in banda annabi Isa in mun ɗauki annabi Isa cikin al'ummar manzon Allah. A thalitha amsa ta uku an na ƙula mu ce, inna Isa laisa min al'ummar, a annabi Isa bai cikin wannan al'umma. Zai zo kawai dai ya yi shari'a da shari'a annabi Muhammad amma ba cikin wannan al'umma yake ba, tunda shi ma yana da tashi al'umma. Wallahi sihu an na ƙula baya inganta mu ce innahu min ummatihi, Isa yana daga cikin al'ummar manzon Allah. wa huwa sabiqun alai alhali kuma Isa ya gabaci manzon Allah lakinnahu min atba'i sai dai yana daga cikin mabiya manzon Allah idza nazala in ya sauko la anna shari'atan nabi domin shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam baqiyatun mai wanzuwa ce ila yawmil qiyama har zuwa ranar qiyama ba a shafe ta fa in qala qa'ila in wani mai magana yace kaifa yakunu tabi'an to yaya zai zamo wa mabiyi manzon Allah wa huwa yaqtulu al-khinzira alhali zai zo da wasu abubuwa waɗanda ba su cikin shari'ar manzon Allah daga cikinsu an ce isa in ya dawo ya katulul khanzir zai kashe aladai kashin aladai bai cikin shari'ar manzon Allah waya kusuru saliba zai karya cross wannan cross da suka rataya duk inda ya ga mutum ya buge shi ya karya cross din wala bai cikin karya cross kuma bai cikin shari'ar manzon Allah wala ya kabal kuma in ya dawo bai karba komi illal islam sai musulunci ka san yanzu ga shari'ar manzon Allah an yadda mu kira kahirai ga addini in ba su yadda su musulunta ba to zon kahiran amana su ba da jizya ya halatta ko to annabi Isa in ya dawo shi iyaka ko ka musulunta ko ya kashe ka baya karɓar jizya ma annal islam tare da cewa musulunci yuqirru ahlul kitabi bil jizya yana tabbatar ma ahlul kitabi da ba da jizya qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sagiruna kaga shari'a manzo Allah ta zo da amsar jizya kuma hayyan mutu ba a soke ba to annabi Isa in ya taushi bai karɓi jizya ko ka musulunta ko ya kashe ka kaga ya saba mu shari'a annabi ko to ya za mu yi da wannan sarka kulna sai mu ce ikhbarun nabi sallallahu alaihi wasallam bidhalika ba da labarin da annabi yayi da haka cewa Isa zai yi kaza zai yi kaza iqrarul lahu tabbatarwa ne gare shi ashe kenan waɗannan abubuwa za su zama cikin shari'a annabi in Isa ya sauko fatakuna min shar'i sai ta zama cikin shari'a ta shi annabi waya kuna naskan sai ya zama suka lima sabaka ga abin da ya gabata min hukumil islamil awwal na hukuncin musulunci na farko to sai mu tsaya nan in Allah ya kai mana rajibi insha Allah sai mu tashi rukuni na na biyar wal ba'ath ba'da al maut tayarwa bayan alqiya bayan bayan mutuwa madalla kaga rukunan imanin dai ne guda shidda yake bayani ko to yanzu mun yau hudu imani da Allah imani da littafin Allah imani da manzannin Allah imani da Allah imani da mala'iku imani da littafin imani da manzannin mun yi hudu kaga saura biyu imani da ranar tashin kiyama sannan imani da kaddara to Allah ya shiryar da mu samu cika da imani to dai ta tsaye ga addu'a yan kwanukan da na rage zaben ga Allah ya sa a yi lafiya a ƙare lafiya nan suna nan suna kokarin fitar da hitina wasu waɗanda abin bai wa daɗi ba duk zanga-zanga gada aka yi